dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da ƙasai wanda yake jujjuya al'amura kamar yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama shi ke ba da rayuwa kuma shi ke karɓe rayuwa shi ke saukar da ni'ima a lokacin da ya ga dama kuma shi ke jarraba bayi da wasu yanayi na rashin daɗi ko rashin kwanciyar hankali Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi shi ke jarraba bayinsa da wadata ya jarraba bayinsa da rashi ya jarraba bayinsa da lafiya wani sa'i ya jarrabi bayinsa da rashin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala shi ya jarrabi wa'yansu ya ba su ‘ya'ya masu yawa ya saukar musu da ni'ima ya ba su ‘ya'ya masu yawa ya jarrabi waɗansu ya hana su haihuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba waɗansu gidaje ya jarrabi waɗansu ba su da gida ko da ƙwaya ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi cikin jujjuya al'amura, duk abin da ya yi daidai ne babu gyara a cikin aikin Allah subhanahu wa ta'ala. lallai Allah subhanahu wa ta'ala muna jinjina masa muna gode masa kuma mun tabbata shi kaɗai ya cancanta bautawa ya aiko manzanni ya cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isar da saƙon Allah bai rage komai ba ya fi kowa tausayi ya fi kowa iya karantarwa shi ya koya wa mutane girmama manya ya koya wa mutane tausayin ƙanana babu wanda ya kai shi iya koyarwa babu wanda ya kai shi rahama da tausayi babu wanda ya kai shi jarunta babu wanda ya kai shi jajircewa bisa addinin Allah shi ya koya wa mutane nitsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya da dukkan abin da za a yi don a nitsu annabi sallallahu alaihi wasallam shine jagora wajen koyar da wannan al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani al'ummarsa ta da hankali kuma ya hani al'ummarsa tarzoma ya hani al'ummarsa zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi alkhairin masu adalci a dukkan doron ƙasa baki daya ya isar da saƙon Allah bai rage komai ba Allah ya shaida haka mala'iku sun shaida haka dukkan salihan bayi sun shaida annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da saƙon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a bisa alayensa da sahabbansa da duka wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudubar tana tunatar da mu ne kiyaye amana wannan al'amari yana daga cikin babban al'amari wanda yake a rayuwarmu a yau mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana wato ƙarancin kiyaye amana ya yi yawa a tsakaninmu. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna Allah ya murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Lalle Allah yana umartan ku, kume da amanoni zuwa ga waɗanda suka ba ku, wanda duk ya baka amana ka kiyaye masa amana. Amanan nan hadisan annabi sallallahu Alaihi wasallam sun yi bayani. amana ta kama tun daga dukiya tun daga mutunci tun daga wasu kayayyaki hatta zuwa kalma in mutum ce ga amanan wannan maganar to in ka bayyana ta wani guri ka ce amanar Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar wa mutane cewa cikin sifofin muminai na kwarai wanda za su shiga aljanna Allah ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un su ne waɗanda ra'un bi ma'ana duk inda aka ce ga amana an ba su to suna kiyayewa kiyayewan shine da sun farka da daddare sai su ya amanan nan da aka bani tana nan lafiya kalau ya amanan nan da aka bani ko ko zai samu matsala shine ra'un kamar yadda mutum yake kiwon dabba ai arra'i shine mai kiwo kiwon dabba to Allah ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un bi ma'ana yadda mutum yake kiwon dabbobi ya leka ina suka shiga ya kora su a can ya daidaita su a can haka mutum mai imani in an bashi amana yake kula da ita idan an lura da rayuwar mu a yau tunda anan yawanci ma'aikata ne a cikin wannan gurin da ɗalibai da ma'aikata a jami'a da shugabanni a jami'a da masu karantarwa da waɗanda suke ayyuka daban-daban kowa da aikin da yake yi duk aikin da mutum yake yi shi an ba shi amanan wannan aikin kuma ita wannan aikin Allah zai tambaye shi ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya ɗora wa kowa mas'uliya da yawa daga cikinmu idan mutum yana neman aiki za ka yi mamaki in aka ce in kai wa wane magana fa muna ga in ya musu magana za su ji to in wanan ba a gari nan yake ba insha Allah zai je gurinsa ya je masa magana don shi din yayi magana a inda za a yi magana har abun ya je ga watakila ya samu aiki zaka ce to in ka je kai kaza za ka samu aiki za ga yayi wani ko da sabon Allah ne ma zai Allah kiyaye to a ajiye ba sabon Allah ba duka ayyukan a ce na halal ne in kai kaza za ka samu in kai kaza za ka samu za ka ga duk muna yi amma inda matsalar take ran da aka ce wane ya tabbata an bashi aiki idan ya kwana biyu yana yi yana zuwa ba latti yana zuwa ba abin da ya kamata in koyarwa ne yana shiga aji yana koyarwa in aikin ofis ne yana yi da an ɗan yi shekara ɗaya insha Allah ta'ala wai shi ma zama tsohon ma'aikaci to tsohon ma'aikaci kuma sai lalace a gurin aiki sai manta cewa wannan amana ce wadda Allah zai tambaye shi ranar tashin alkiyama in akwai awa ɗaya da ya kamata ka shiga ka koyar mutum bai koyar ba wallahi haramun ne ya ci a cikin dukiyar da aka bashi akan wannan aikin haka kuma Allah zai tambaye shi ranar tashin alkiyama haka wanda ya kamata yana ofis yana rubuta wani abu ko yana aikata wani abu sai ya fasa ya je wani guri yana wani abunsa daban Allah subhanahu wataala zai tambaye shi ranar tashin alkiyama in an rubuta wa mutum takarda cewa an ɗauke shi aiki to sai aka ce masa wai ya rubuto ya karɓi wannan aikin a cikin takardar da aka ce masa an ɗauke shi aiki aka ce mun ɗauke ka bisa kaza kuma za ana son za ka yi kaza aikin ka shine kaza kaza kaza sai da ka karanta ka gani sai ka ce to ka rubuto ka karba sai ka ce acceptance letter sai ka rubuto ma'ana ka karba ka kai ka dambara hannu a ƙasan abun da ka rubuta cewa ka karba ma'ana wannan amanan da aka faɗa a cikin abun da aka tabbatar maka kace za ka yi waye shaida Allah subhanahu wa ta'ala yawa daga cikin mutane za ka ga mutum ana cewa ga wani guri can ya yi dotti ana so a je a share za a yi amfani da gurin sai ka ji ana cewa wai ai ana neman masu yaran ba sa nan a'a ana neman masu kaza din ba sa nan ko ana neman sai ka rasa menene mutum yake nema ko kuma a ce mutum zo ka yi kaza sai ka same shi a zaune yana hira a ma'aikatar tasa ko kuma ya fita tafi wani guri ko a ce ma wani ya je gona ga kuma aikinsa ya taso na sare wani reshe ko na yin wani abu ko kuma ga ɗalibai a tare a aji wai malamin baya nan me ya faru babu wanda ya sani ba rashin lafiya ba ba wani uzurin da jami'ar ce ta aike shi ba ko kuma ta sa shi wannan aikin ba ko jami'ar ce in ta sa mutum aiki yawanci yakan zama ba a so ya yi karo da aikinsa na koyarwa domin shine babban aiki in ko ya yi karo da koyarwa to dole a daidaita domin me haƙƙin waɗanda ya kamata a koya musu karatu amma da yawa daga cikinmu ba a damuwa da wannan da wanda ake cewa karamin ma'aikaci irin mu kenan da ya kama kamar masu gyara guri da sauransu da waɗanda ake cewa manyan ma'aikata yawanci ba a kula da amanan aiki wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un waɗanda suke mumine na kwarai su ne waɗanda game da amanoninsu da kuma alkawarin da suka yi cewa za su yi kaza ra'un kullun duba ce wai a wannan semestan sau nawa ban je aji ba ko kuma shin na je ko kuma na yi ƙari akan abin da ya kamata inda za ka yi samu ka yi sa'a in kai mai koyarwa ne in an ce awa biyu za ka koyar da kos kaza a sati to ka yi ƙoƙari ka sa ka ƙara wani awa biyu saboda duk abin da zai faru ko wani ɗan latti da kake yi ko wani ɗan abubuwa da kake yi in ka yi ƙarin wancan awa biyu to sai ka roki Allah subhanahu wataala ya yafe maka a ɗiba a cikin wancan awa biyun da ka ƙara wanda ba sa cikin ka'ida ma'ana ba sa cikin abin da aka wajabta maka to ta nan ne mutum zai samu ya rinka ɗan tsinka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya horar da al'ummarsa akan tsayawa da kiyaye amana da tsayawa da jajircewa shi kansa ya tsaya mai kiyaye amana dukkan sahabbai an tarbiyyantar da su wajen kiyaye amana kai hatta annabawan farko ba sa karya alkawari ba sa kiyaye ba sa wasa da amana amana duk abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa in mutum ya zo ya same ka cikin mutane sai ya ja ka gefe sai ya gaya ma wata magana to wannan magana ta zama amana daga juya bayansa tun da ya ja ka gefe a cikin wancan mutanen bai gaya ma a cikin su ba ma'ana ya keɓe ka to in ka dawo ya tafi sai ka ce kun ji abin da ya ce kuwa kaza ne ka ce amanarsa sai Allah ya tambaye ka ranar tashin alkiyama ya ku al'ummar musulmai ya kamata ku gane cewa muna cikin kurakurai a rayuwar mu ta yau gaskiya game da amanoni aiki in an ce aiki ne wajibi ne a kula da shi wani sa'i zaka ga ana ta roƙon mutum ana ta lallabin sa ya kamata ku zo da Allah a samu a gama wannan abun wai ma'aikata fa kuma suna karban salari akan wannan abu amma lokacin da suke neman aiki za su yi tafiya ta ko ta ina dukan mu nan ba wanda bai san kansa ba lokacin da yake neman aiki kowa a cikin mu kowa ya san kansa amma in aka zo aka ji ana cewa ana wai lallabin mutum an buga masa waya to an buga masa waya ya kashe wayar tasa wai ya kashe wayar tasa akan aikin sa na wajibi amma inda za ka rage naira ɗari biyar a cikin dubu goma da yake ɗauka sai ya tambaya ya aka yi bai ga naira ɗari biyar ba ya aka yi bai ga wannan ba amma baya tambayan kansa ya aka yi minti biyar bai yi aikinsa ba ya aka yi minti talatin suka wuce bai yi aikinsa ba ya aka yi minti abin awa guda ta wuce bai yi aikinsa ba wannan ba ta fahimci ce tambayan wannan ba ba ma tambayan kanmu da yawa mutane za su baka shawari ga yadda za a yi ka yi kaza ka zama kaza ga yadda za a yi ka yi kaza ka zama kaza amma yawanci mu muna mantawa cewa da wuya mutum ya baka shawari cewa ga yadda za a yi ka kiyaye amanan aiki ga yadda za a yi ka kiyaye amanan aiki sai da a cikin jama'a amma ya za a yi ka samu kaza ya za a yi ka samu kaza in an yi kaza ana samun kaza in an yi kaza ana samun kaza wannan kowa zai iya baka shawari da yawa kuma za a baka shawari akan wannan amma ya za a yi amanan aiki ya tabbata ba ka tsira ka samu ka tsira a gaban Allah wannan ya zama aiki ya fi al'umma musulmai wallahi kar mu je gaban Allah mu ji kunya fa akan abun da muke yi saboda cin amana ya zama ruwan dare cikin ayyukan da muke yi cin amana a gidaje maza suna cin amanan matansu mata suna cin amanan mazajensu ƴaƴa suna cin amanan iyaye wannan abu ya zama ruwan dare al'ummar musulmai al'ummar mu da muke rayuwa a wannan yanki da muke rayuwa rayuwar mu ta zama wata iri sabanin yadda alqur'ani ta koyar da mu ya ku al'ummar musulmai mu ne fa masu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne fa al'ummar alqur'ani ummatul qur'an wanda ba san su da cin amana ba ummatul qur'an ba san su da cin amana ba ba da wannan ne kake samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum zai ji cikin sa yana kugi saboda yunwa ga baitul mali treasury gaba daya na dukiyar hukuma a karkashin sa take amma yana cewa cikin sa ko kai kugi ko kar kai kugi ba ni da kuɗi yau kuɗin dukiyar talakawa kuma ba na abincin ka bane ko kai kugi ko kai shiru ba za ka ci abinci ba saboda me saboda yana jin tsoron ya dau abun da ba nasa ba ya ku al'umma musulmai da wannan abun da muke muna ƙasa din nan in fa ba mu canja hali ba to ko mun je sama ma abun da zamu yi kenan ya zama abun takaici kaga mutane sun zauna a gefe suna zagin wanda suke sama a can shugabanci shi ma inda zaka duba aikin sa inda yake shugabanci a iya gidansa ko kuma iya dan aikin da aka bashi a ma'aikatarsa zaka yi mamaki sai ina yake ai amana babu muna cin amanan ayyuka muna cin amanan juna ya kuwa al'umma musulmai mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana yana daga cikin alamomin tashin alkiyama awwalu ma yurfa farkon abun da za a dauke daga zukatan mutane shine al'amana amana za a dage amana a zukatan mutane za a wayi gari a ƙarshen zamani sai an zo ana cewa ina za mu samu amini wanda in an bashi kuɗi ba za a taba ba sai a ce kai wane sai a ce banda wane a ce wane a ce shi ma ajiye shi a ce wane a ce ajiye shi kullum fata da muke sallah da shi a ce ah to sallah kuma haka za a yi ta faɗa sai can sai a ce to akwai wani mutum ne a can wani bayan gari can gidansa yake shi ne muke ga kawai zai iya kiyaye wannan sai an rasa a cikin taron jama'a amma duk muna cika masallaci a kullum haka ne amma ko yanzu nan ka zo ka ce ga wasu kuɗi nan an kawo to in dai irin mu ka faro ka san kawai za a ce mm don ko kuɗi ba su tsira ba sai Allah kawai don haka ya ku al'umma musulmai mu kiyaye amana amana a kasuwanci ya zama wajibi mu kiyaye amana a wajen ayyuka musamman a wajen ayyuka nan gurin mafiya yawa ma'aikata ne masu aiki a wannan guri lalle ku sani cewa sako ne daga Allah subhanahu wata'ala inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ku kiyaye amanoni Allah zai tambaye mu gaba daya kowa zai tsaya a gaban Allah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku Allah ya dora muku kiwo Allah zai tsaye da ku zai tambaye ku kowa za a tambaye shi game da abin da ya aikata yaya ka samu kuɗinka ta ina ka ci ta ina ka kashe sai Allah ya tambaye ka ya kuwa al'ummar musulmai mu tuba ga Allah cikin abin da muka aikata na kurakurai mu kuma gyara daga yau mu gyara daga yanzu mu canza mu yi abin da ya dace masu koyarwa ku dinga koyarwa daidai yadda ya dace ku koyar da ɗalibanku in ba haka ba Allah subhanahu wataala zai zai tambaye ku kar kuma mutum ya mai da ajinsa ajin hira ne kawai a zo a kawo wannan labari a kawo wancan labari yana yana duba lokaci shikenan a fita semester ta kare ba abun da aka koya wa ɗalibai sai hira wannan ba daidai ba ne ya ku shugabanni wajibi ne a kula da amana waɗanda suke aiki a ƙarƙashin ku amana ne ku kula da amanoninsu wajibi ne kar a ga mutum ya yi abun da ba daidai ba kawai a kyale shi don shi wane ne ko kuma don yana da alaƙa da kaza ko kaza haka kuma wannan system ɗin sai an haɗu an haɗa ƙarfi da ƙarfe kafin a gyara shi ma'ana tsarin jami'a ɗin da kuma zaman jami'a da wanzuwar jami'a ɗin da izinin Allah da taimakon Allah inda duk aka ga abun da ba daidai ba wajibi ne kowa ya bada gudunmawa wajen kauda abun da ba daidai ba inda aka ga abun da yake daidai wajibi ne kowa ya bada gudunmawa wajen gyara wannan abun da kuma daidaita shi don ya tafi cikin yadda ya dace ba kadai wayanda suke manya-manyan ofishoshin jami'a su kadai za su iya gyarawa ba sai kowa da kowa ya bada gudunmawa sannan su din ba za su iya gyarawa ba in ba sun kula da cewa amana ce a wuyansu ba lallai ne amana da take wuyan kowa wajibi ne kula da ita in mun je gaban Allah fa ba za mu kai labari ba in ba mun kiyaye amana ba Allah ya sa mu dace innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم بعد نفسي بقوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة حفظوا الأمانة عباد الله احفظوا أماناتكم يا عباد الله واعلموا أن كل واحد منكم سيقوم أمام الله وسيسأله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار عباد الله أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو البر الرحيم استغفر الله اللهم صل على ذريته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأذكركم بعد نفسي بتقوى الله جل وعلا ثم بحفظ أماناتكم احفظوا أماناتكم عباد الله تذكروا قول ربكم جل وعلا عندما يصف المؤمنين بصفات آه بصفات خاصة التي تخص المؤمنين قال جل من قائل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إذا كان الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين ويذكر آه الأمانة وحفظها ويذكر الأمانة وحفظها فما بالنا انظروا إلى حياتنا اليوم كيف كان الناس يضيعون الأمانات الأمانة تشمل حتى الكلمات إذا أسر الإنسان إليك قولا سرا هذا يدل على أنه آتاك الأمانة لا تفشي أمانته ولا تذكر ما ذكر لك لأن هذا الذي قال لك إنما هو أمانة فاتقوا الله في أماناتكم عباد الله وأيها الموظفون تذكروا أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم بهذه الوظيفة وسيسألكم عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون انظروا أيها المدرسون هل أنتم تؤدون هذه الأمانة tudarrisuna at-tullab kama umirtum bidhalik wa kama waqa'tum wa katabtum bi anfusikum ala annakum satahfazuna hadhihi al-amana hal addaytum al-amana wa tu'addunaha aw ghayru dhalik fattaqullaha fi amanatikum وانظروا أيها الموظفون وخاصة في هذه الجامعة اعلموا أن الله سيسألكم عن وظيفتكم وسيسألكم عن أمانتكم وأماناتكم وانظروا أيها المدراء والرؤساء مدراء الجامعة انظروا أيها المدراء وسيسألكم الله سبحانه وتعالى عن هذه الإدارة التي تديرونها أنعم الله عليكم بهذه الإدارة وسيسألكم عن أمانتها يوم لا ينفع مال ولا بنون فلنحفظ عباد الله أمانات التي أنعم الله علينا بها أو ابتلانا بها لأننا سنقوم أمام الله وسيسألنا عنها إن فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يقول جل من قائل فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه عباد الله صلوا وسلموا على أفضل الخلق سيد البشر أتقى الناس بالله وأخشاهم بالله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك جل من قائل حيث أيه بكم بعد أن بدأ بنفسه حيث قال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك وانصر عبادك الموحدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ لنا بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وبركات من عندك في بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين واحفظ, بلا واحفظ بلدنا نيجيريا وسائر بلاد المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله